kwanan wata ne na arabi kwanan wata na arabi na boko ashirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من قود الله دي قد أمن ونرانا في الحميس شاتكوت غوتن شدة تنتي سجرا في أيام حلت عنا محمد صلى الله عليه وسلم واتو شاتكوت غوتن جماد الثانية آه hijiran yan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya 2021 miladiyan annabi Isa alaihi salam a 2022 afwan kamar yadda ‘yan uwa suka sani a wannan shafi namu mai albarka muna gudanar da karatu duk sati akan wato wannan tafik namu mai suna karatu mai daɗa ɗarai a cikin wasiƙin shau ibrahim radiyallahu ta'ala nu yau da mu tashi a cikin risala a risalatu arraji amin alwasaya wasiƙa ta hudu daga cikin wasiyoyin shau radiyallahu ta'ala nu yana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin kowa da komai arrahmanu shine mai rahama ma kowa a duniya ya shiga rahmaniyan Allah arrahimi mai rahama ne kuma a lahira ma'anar rahmaniya harama ce wanda ta gama kowa da dabba da tsirrai da kafiri da fasiki da musulmi da salihi da annabawa duka shi yasa a cikin mulkin duniya akwai zaka ga annabawa sun mallaki duniya akwai kafirai sun mallaka amma rahimiya abu ce mai tsada amma kowa Allah yake ba ba sai wanda ya mutu da imani ma'ana ya ainihin masoyan Allah wanda ya zamo mai imani to masoyan Allah ne biya da haka rahimiya abu ce mai tsada ta san abu mai tsada ba kowa yake da shi ba amma abu mai arha kowa na da shi biya da haka shine arrahimi arrahimi ya kyauta a lahira kenan maliki yawmiddin Allah shine mai mulki ranar sakamako ranar kiyama kenan shau yace amma ba'adu bayan haka fa salamun tamun amun kuma min indikatibihi al-abdul jamil من عند كاتبه الأبد الغني بسيدي بسيده ومولاه عن كل ما سواه yace gaisuwa mai gama kowa gaisuwa cikakkiyar gaisuwa wanda kuma ta gama kowa da kowa daga mai rubuta wannan wasiƙa min indikatibihi daga mai rubuta wannan wasiƙa al'abdi wanda yake bawa alganiyi wanda yake mawadaci ne bi sayyidihi da ubangijinsa shi shi ibrahim bawa ne wanda ya wadata da ubangijinsa shine Allah wa maulahu kuma shine majibincin al'amarinsa an kulli masu wawu ya ya wadatu da ubangijinsa ga dukkan wanda ba Allah ba shine ibrahimu shine ashew ibrahim kamar yadda muka faɗa koyaushe shi bare ce makansa radiyallahu ta'ala anhu bare ce makansa shehu ba shine a shehu Ibrahim Alhaji Abdullahi dan Alhaji Abdullahi At-Tijani wanda yake ba Tijani a da idan aka ce mutum Alhaji wato a da darajar Alhaji inda mutum malami ne aka ce masa malami kuma Alhaji to darajar Alhaji da a da babu abin da yake ta daraja kusan banda dai malanta ba shine kai ke gaba da ita to da da alhaji wanda yaje aikin haji tafiya aikin haji irin na da da kafa da ka tashi daga garinku kamar mu Najeriya an ce zuwa da dawa tafiya shekara bakwai ne dawa shekara bakwai shekara sha hudu kenan shi yasa mutum da tafi aikin haji zai ce yayi sallama da gida sai ya dawo ko to sai da haka shi yasa ka ji mahaifinsa irin wannan tafiya na kafa yayi tafiya shekara bakwai ya dawo kuma shekara bakwai kuma na tafiya na musuluntar da mutane na ilmantarwa ila habibihi ila habibi shi yace nayi wannan wasiƙa zuwa ga masoyina wa muridu wa muridu walidi as-sadiq kuma shi muridin mahaifina ne ma'ana kai jiyansa ta ɗariƙa a wurin mahaifin shi Ibrahim wanda yake as-sadiq wanda yake na gaskiya wanda in an ce muridi sadiq wata muƙami ne a cikin almajirta ta walittaka da mutum ya zama wani Allah shehun sai dinga ce wannan muridi ne sadiki muridi na gaskiya wanda duk abin da aka shirya shehun sai hana to ya bari dama mun sani umarni shehu umarnin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai suna Al-Hasan Jair sunansa Hasan Jair mujibuhu an ta'lama bi anni yace abin da yake wajibci a kansa an ta'lamu shawiti ka sanni bi anni anta haka lillahi billahi ni ina maka wasici saboda Allah dan kuma Allah wa an ta'lamu bi annaka anta wa ghayruka ka'inan man kana abdullahi wa muridi shayti jani radiyallahu ta'ala yace kuma ka sani kai haƙiƙa kai dinnan da waninka kowaye koyaye zamo kowaye shi bawan Allah ne duk matsayin mutum bawan Allah ne dan mutum ba shi alici kansa ba yace umridi shehu tijani kuma kowaye wannan din da kake tare da shi shi ma almajiri shehu tijani tunda wannan wasiƙa ne da yake yin ta yayin magana da wanda yake a almajirin mahaifinsa kuma babban malami ne dan duk wanda shehu Ibrahim kaje ya dauki alƙalin yariya masa wasiƙa to babban mutum ne yanzu gwamnan Bauchi ba kowa dai dauki takarda ya wasiƙa ina zan ganin ka koyin ma ka kai ne dai a tana neman ka ko sarki amma ya rubuta ma wasiƙa kai ka san babban mutum ne haka kuma shugaban ƙasa to ballanta na shehu kuma da shi shehu islami ne a zamanin sa an yi ittifaqi babu malami kamar su wa muridi shehu tijani kuma kowaye almajirin shehu tijani ne wanda dai kake gadara shi wanda shi wanda wanda shehu ya masa wasiƙa yake gadara da shi wa qad qarrala ta'ala min sadiqi hukumi Allah ya riga ya tabbatar a hukuncinsa wanda ya rigaya anna ifadata hadhihi al-faiba fi dariqati tijaniyya ala yadi sayyid ya radiyallahu anhu Allah ya riga ya tabbatar a ilimin sa da ya riga ya rigaya domin Allah ko me ya kaddara abin da yake subhanahu wataala ko me Allah ya kaddara shi ya Allah ya riga kaddara gudanan wannan faila ta ɗariƙan shehu tijjani da ake ce mu shubran sahibul faida Allah ya riga ya kaddara ta a hannun wanda Allah ya kaddara da ta gudana shine yaɗuwan zikiri da shiryar da mutane a ko ina dai akwai musulunci dukkan da akwai musulmai to akwai ɗariƙan tijjaniya to dukkan da akwai ɗariƙan tijjaniya akwai kuma ma'abuta failan shehu tijjani a wannan wuri din kamar shi shehu yana ishara da kansa kenan Allah ya riga ya kaddara ta sabiya da wannan wasiƙa yayi ta ne mashi wannan bawan Allah yana ganin kaman ba shehu ne ma abucin wannan faila da sai shehu ya ce huwa sahibul failati ya da'uwa aina sha'a bi taqdiril aziz jabbari Allah ya riga kaddara wannan faila a hannun ma'abucinta shine ma'abucin wannan faila ma'ana shine wanda Allah ya kaddara ta hannunsa kuma yana sanya ta ajiyan da ya ga dama shi ma'abucin failan na kai ta yanda ya ga dama da iko na Allah wanda shine yake mabuwayi ya kuma rinjaye wal faidatu ta ummul afaqa bi haulillahi wa qudratihi wannan faila shubra radiyallahu ta'ala ne yace da ta gama dukkan sannin duniya bi hablillahi bi haulillahi da ikon Allah wa kudratihi da kuma ikonsa duk da haulu wani sai suna fassara shi da dabara la haula wala quwwata illa billah ba dabara ba karfi sai ga Allah to suna fassara ta kuma haulu ma suna fassara ta da karfi kuwa din wato suna fassara ta da kuma iko to da ikon Allah da karfin Allah wannan faila na shubran da ta mamaye duniya gaba daya la yamsukuha ahadi ba wani wanda yake rike wannan faila wala yuqifuha ba ahadi ba wanda kuma ya tsaye da ita wala ya habsuwa shay'un kuma ba wani abin da yake dakatar da wannan faila ce iyakatinta kasa kaza ne ko gari kaza ne la budda ba makawashi yace tamtaddu ala basi'ati tana miƙuwa tana shinkuɗuwa wannan faila tana gama duniya hais kana tijaniya duk yadda akwai yan tijaniya to ya samu almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala a wannan wuri kaga wannan ne yake gwada maka cewa duk wani mai inkarin shehu ya ya riga ya daba a ƙasa yau dai wannan wasiƙa kamar yadda kwanaki muka faɗi shauran wajen shekara casa'in da hudu da yinta to ita wannan ina tsamma a ƙarshe da na gani shekara yin casa'in da biyar ne ma da yinta kaga ɗari ba ka ɗan kenan amma ga cikin failan kullum mamayewa take tafiya da abu ne ba wai da'awa ba wai wani bawan Allah ka san shirya na Allah Allah wato komun kashin lamarin Allah nufi bawa ya shirya sai ka ya shirya kai idan kuma Allah bai nufa masa shiriya ba duk wani abin da zai gani bare shiriya ba wani bawan Allah ana jiya mana yana daga cikin manyan malaman wajiyawa sai yake ce shi abin da yasa abu azinsa baya zagin Shehu Ibrahim baya zagin Shehu Tijani yace yayi imani da Allah wa'annan mutane waliyayi yace shi abin da ya kula koyi idan aka ce ga ƴaƴansu kai ka ce mutane ruwansu ake daga sama yanda ake cika yace inda har babansu shi yayi wani matsayi makansa to da yanda ba shi da a daina girmama yayansa amma da yake na Allah ne abu yace shi yanda tabbata bawan Allah ne shi Ibrahim shi gane shi din da kake ga ƴaƴan su ko jikokin su karka je yace yanda ake cika a guri yace ana zuwa ana neman albarkan su yace wallahi wannan Allah ne musa ka inda yi makai ne da kowa ya makansa to kaga yanda ita shirya take na Allah yace shi shi yasa shi awajibin su bai zage su ba da ya san wallahi shi abinda ko ya kula bai lura ma da shiryar da bayi Allah ko da suke wanda ba ta da iyaka yanzu shehu gashi anan ya ce wannan faila ba wanda yake rike ta ba wanda yake tsire ta ba wani abu da yake dakatar da ita sai ta gama duniya gaba daya duk yanda akwai tijaniya shine kamar da dazi na faɗa duk yanda akwai musulmai akwai yan tijaniya duk yanda akwai tijaniya ko akwai yan faila a gurin na gaskiya to yanzu ya ishe mu ishara ka duba yanda jikan Shehu Ibrahim Imam Hassan Sisi ka duba yanda ya ji America dinga gina masallatai ya yana musuluntar da mutane yana ba su dariƙa suna zamowa a rufai ka duba yanzu ga kaninsa Shehu Mahi Sisi ba Shehu Mahi Ines ba Shehu Mahi Ines shine Halifa Shehu Mahi Sisi yanda ya ci gaba da aiki na dora to suna diwa almajiransa yanzu ka je ka ga kwanaki wani taro da aka yi mace ce baturiya ta dinga a taro ne ta dinga faɗa da turanci ba ta taɓa zaton da ta zama musulma ta zama arifa masana Allah ta zama ita kanta a ƙarƙashin ta mutane nawa ne ta musulunta da su to kaga ashe wannan ba wai da awa ne don mu ba ma aikin mu na kuɗi bane ma mu aikin mu na Allah ne kamar yadda su kungiyoyi suke gadara da kuɗi to alhamdulillah shi wace wa qad sallallahu ba'da al-masha ba'da al-mashayikh وبعد الرؤساء المقدمين بما المكايد وادعاء الدعاوي الكاذبة شو ce Allah ya jarrabu wasu shehunai wasu shawun shehunai da wasu shashin wato bayin aishuwa gabanni wanda suke mukaddamai ne Allah ya jarrabe su da aikata kaidi wato shehu Ibrahim ya ga farmaki ya ga hasada ya ga abubuwa cewa kamar yadda a gaba damu ta faɗan har wani bawan Allah na ba shi wani sirri yana ce dinga karantawa sai ya ce wasu to ya gode ya ce amma ni shehu tijjani ya gaya mu kuma annabi ya gaya masa ba wanda zai cutar da ni sai na isar da sakon Allah sai na gama aiki lafiya yana tsora mutane ya ce tinye min makirci ya ce kansa za ta koma ba ya gama lafiya ba Allah samu cika da imani wanda suka ji su ma sun gama lafiya mu ma gashi muna takawa lafiya kuma da mu gama lafiya Allah ya kara mana san annabi Muhammad da shehu Tijani Shibran yace to kadin tallahu Allah ya jarabo su da yin makai kaidi wadda ai da'awi da kuma kira na ƙarya mutum ya zo ce shi ne kaza shi ne kaza alkaziba yace na ƙarya dalaban li ifai nurallahi yace dan neman buce hasken Allah yace dan neman ko ne buce hasken Allah wa ya ballahu illa an yitum banurau Allah kuma ya ce ya cika haskensa kamar yanda dama malamai su ne magada annabawa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ganin makirci kala kala da kafiran makka sai zama ma su ce ɗaukaka manzan Allah sai mutum ma bai san annabawan ya zo garin makka ya ce kamar da hankali a ko na ce shi Muhammadu ne in ka je kamar maganar sai ka bi shi shikenan shi kuma ya gwada ya ga annabi Muhammad sai ga mutum suke ta daukaka shi to haka shi Ibrahim makiyarsa su suka yada shi to shi yace ma wannan bawan Allah shi Al-Hasan Jain shi yace masa wa anta habibi yace kai masoyina ne mun ana yafi un yace tin tin tin tin tin wato kin shehu bai kai girma ba yace fil zaka tabti ilayka yace sabila da haka na rubuto maka wannan takarda wannan wasiqa wa ahzaruka min an takuna minal mimman yuriduna ifa nurallahi shafaqatan bi salahirtan ala zuril bayt shi yace na rubuto maka wannan takarda ina tsoron ka zamo daga cikin wanda suke nufin rufe hasken Allah shine ma'ana masu neman fada da wannan faila ta shehu tijani radiyallahu ta'ala yace na rubuto maka ne kada ka zamo daga cikin wanda suke neman haka yace kuma na maka haka ne dan tausayi shafaqatan bika dan tausayinka tabiya da shehu ya san bare kai labari ba lahirta ala zurfa yace ba na rubuta maka wajen ina kwadayi ka zo ka shiga wajen faila ta bayyana bane yace a fa innaha tazharu bi haulillahi wa quwwati wannan faila da ta bayyana da karfin Allah da ikon ba wanda yake tsare ta ba din da kai makircin da aka dinga mai shehu Ibrahim da tsara cewa kar wannan faila ta bayyana da sarakuna masu mulki kai aka haka aka dinga hada shi da tura mulkin mallaka wai yana tara almajirai ne waje yaƙe su suka zo aka zo aka ce yaƙi sarkin garin wai sarauta yake so wata rana aka kira shehu suka zo da sojoji mai tarihin shubran yake wallahi wani zuwan gidan shubran da aka yi da sojoji yake abin ya baka tsoro aka giwe gidan cikin dare da kayan yaƙi da ne yace wallahi ba su yi tana ko wanda bai kwana da rai yace sun tsorata ainihin hankalinsu ya tashi sai wani baturan faransa ya zo ya ce a ce ana sallama da mai gida shugaban ya ce kar kowa ya fita ya shi shi ɗaya ya fita radiyallahu ta'ala da biya da jarinta shi ɗaya ya fita ya ce ce da kowa biyo shi ya fita ya ce musu lafiya ka ce an turo ne a tafi da shi ya ce ina wai gun shugaban shi wace bismillah ce bismillah a jema aka tafi radiyallahu ta'ala shehu ibrahim jalla ta'ala mu yaji aka ce babban shi yace mun kira ka ne mun jance kana tara kayan yaki sai ce mun da kuma kayan yakin yaki wa ne sai ce waje yaki sarkin gari sai ce sai ya ce ba mun izinin yaki da yace da an mun izinin yaki ma da kai dan fara yaka yace ni kuma yace kwarai ko yace da kai dan fara yaka za kai ni addini mu ba dai ba amma ta addini mu yace ina yace na ruwana da sarautar yace je sarautansa na duniya mu kuma muna kokarin damuwar mu shirar da mutane Allah ne to an ce muna da makamai shi wato kai ku zo ku je ku duba shi kenan ne aka ce ya ba mu shewa hakuri ya dai kawo hadiya ya ba mu shewa shewa ce bai bukata aka dauko shi aka rako shi gida aka sai aka janye sojoji to da irin kaidi da ake da sarakuna da turawan faransa da malamai da ne da kaidi na rushe abinda Allah ya hana da ma ko a kasan ma da ba ganin san Shehu Ibrahim din ba radiyallahu ta'ala banda fa kuma adawa da ya dinga gani da san mu kala kala da jifa na asiri da me da ya dinga gani a kasashe da yake shiga radiyallahu ta'ala to wannan kai ke gwada maka su aikin su na Allah ne shehu yace masa to su da haka ba wai dan ina maka kwaɗayin faila bai faila kan da ta bayyana yace wa man arada katmaha duk wanda ya nemi ya rufe wannan faila na yaduwar zikirin Allah da shiryar da mutane da wannan tafiya nan yake Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya koye ta to fala yazidu illa zuhuran bare kara mata komai bai bayyana shi yasa shehun yake cewa wa man rama duri tsaka fi masalihi yace ni duk wanda ya nufin cuta na to yayi aiki ne cikin gyara ne to ka duba yanzu dairi ne garma da ya lissafi akan shobrai a shobrai a singali sunan littafin ke yayi lissafi akan shobrai musamman wajiyawan saudiya aka biya shi kuɗi mai yawa aka ce ɗan ɗaya ne halifofin shobrai wanda bai je ya kwana a gidansu da niyyar ya je ce ya zo rubuta tarihin shobrai ne yake su da littafi a kai na ƙarya ba akan ko a bashi tarihi mai ka sani jeje ya samu manyan almajiran nan da suka zauna da shehu ibrahim su shehu atiku ne shehu tijjani zangon bare su shehu gibrima sai ko ni ka gani na wilaya a tare da shi ka bi shi kowa na rubuta na ya tara ko kuma dai haka na nufin mace shi ya dinga canjawa ya dinga canjawa karshe da aka gama haɗa littafin kawai ya zama kuma babu littafin da ta tara tarihin shehu ibrahim duka kamanta aka karama aka ce da ya kai musu masu kace wannan ayyaban sa kai yi to a cikin yana cewa Shehu Ibrahim ya yi aiki wajen ya da kalmar larabci a tsakanin ajamawa wayanda ba laraba ba wannan aiki wa dini ne domin lugatul arabiya lugatul islami domin ita ne dukan qur'ani Shehu Ibrahim yake ya ya da kuma yana da ya kafa mutane a sunnan zikiri ya kafa mutane a sunnan barin gemu to aka zo yanzu ake mana abun nan da ita wallahi ba da ita ya faɗi maganganu kuma ya tare shi Umar Kuti sosai sai ya tare shi dariƙa in ka karanta littafin da ka ji dadin ta ba kanan ba kaga ce a kudin da kai ne da jima'i mai kace kai daga dan wannan amma na yaba wasa kai shi kuma ya riga ya saka littafin kuma sai kawai da aka yi mashi Ibrahim shi Ibrahim shi kowane mukaddami ya yi kokari ya mallaki littafin Allah ya sa mu cika da imani to kaga maganarsa da ƙarya yake yi Ibrahim na cewa duk wanda ya niyan boye wannan failan ƙara masa ɗaukaka da da ƙarya yake da Allah ya kunyata shi yace duk wanda ya niyan boye ta yace bare ƙara masa kuma da ya bayyana wa ma arada kuma tanfiran nas anha wa an sayiya fa inna ma yanfirun nas anu lana sai yace duk wanda kuma kuma ya nufin ya kora mutane gaban wannan faila wannan hanya ta zikirin Allah da sayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to bare ƙara mata yace wai yaji zai kori mutane yace to ko kuma zai kori mutane gare ta ko ga barin shi ma abucin ta shine Shehu Ibrahim yace yace fa inna ma yansurun nasa an la'ana zai kori mutane ne ga barin sa amma ba ga ga ga ba ga dari kam sai dai mutane su watse masa kwanan nan wani malamin mu yana ga mana cewa akwai a Shehu Tijani wanda ake kira Halifa Zaria Halifan Shehu Abdul Qadir Zaria wanda ya rasu Allah ya kara masa rahama mai gaya mana wannan hikayen shine Dr. Khalifa Sheikh Kabir Ali Qadir yake ce mana akwai wani mutumin zamanin Shehu Tijjani ya zo ya rabu da Shehu Tijjani sai mutane ake bi shi ake bi shi idan ana ganin sa da Shehu Tijjani daga baya kawai ya watsa da Shehu Tijjani koma zagi shi kadan kadan ana watse masa ya ka waye gari bai da kowa sai ce to ashe dama innan almajiran shehu tijjani su dama kaman balbela ne suke bi yanda akwai shanu to da ga balbela amma daga zaran shanu sun kare ba fulatani ko balbela ɗaya ba rajini a tare shi ba yace to yace a zo waye mamaki da shi da yake Allah ne zai ji shiriya sai ya dawo ya tuba to shine duk wanda ya bi shehu duk wani wanda zaka ana girmama shi almajiran shehu Ibrahim din nan radiyallahu wallahi hasken shehu Ibrahim shi kuma shehu Ibrahim hasken annabi Muhammad din ya ce bai da ba sai dai annabi Muhammad ya sake duk wanda ya so shi ma ba dan annabi yake to ya mun wauta shehu radiyallahu ta'ala duk abin da gake ma shehu Ibrahim wallahi dan manzon Allah shi kuma duk abin da gake ma almajiran sa wallahi dan dan sani kaji da sun tsaka hasken kaji da ai hadisi ne annabi ya faɗa zama da mutanen kirki kaman zama ne da mene da mai turare annabi yake ko bai baka turaren ba za ka yi kanshi in ka zauna da mai sai da turare ko in kana zama a shagon mai turare ko bai baka ka shafa ba za ka yi kanshi to haka annabi yake zama da mutanen kirki yake yake zama da mutanen banza kuma kaman zama ne da makeri ko bai watsa maka bakin gawayi ba to bakin makeran kawai za ka yi baki kuma tattatsin Allah dan ba mai da hankali bai ya dan huda maka riga na wuta na tsira to shi yasa duk wanda ya zama na Allah to hasken shi ya shafe ka shehu radiyallahu ta'ala ne yace duk wanda ya nufin kora mutane gabanin wannan faila to zai kora mutane ga kansa ne duk wanda kuma ya zama almajirin shehu Ibrahim da dai ce dai juya wallahi watsan da shi dai shehu yace wanzir da aini kalbika fatara sirri kama kultu sai wai ce ka duba da idan zuciyanka ba da ido na kallo ba kai hadda na kallon ma mu da muke kada ka duba da idan zuciyanka yace da ka ga gaskiyan abin da nake faɗa wallazi ya ta'ayyana alayka yace abin da ya bayyana maka akan ka kai a shehu Hassan Jain da kuma duk wani da jin wannan wasiƙa yace in kadarta Allah suluci in ka sami ikon shiga hatta ta kuna min allazina qala fi haqqin sahibil maniya yace in ka sami ikon ka shiga wannan faila ai aiki wa addini da aiki ma wannan dariqa yace to ka shiga har ka zamo daga cikin mazaje wanda ne munesil muridi yake cewa da'ifatun man sahibahu har ila kaisan bai yace su wasu jama'a ne almajirai shehu tijani duk wanda ya zauna da su da alifofin shehu tijani to ya zamo kaman wata abun kallo sai Allah ya saka lamarin yace fa'al yace ka aikata ka domin ka zama a cikin wayannan yace wa illa yace in ba haka ba kuma fajlis ka zauna ala halika halin da kake wala taf'al shay'an kai ka aikar ka aikata komai na makirci ma wannan tafiya da zagi da wani suka ba dole ne ka zo ka shiga tafiyan ba amma ka tsaya ba tijanin ka yayi ka wal ta'lam ka sani annahu la yakunu fi mulki llahi shi yace ka sani fa ba abin da zai zamo a mulkin Allah illa ma arada Allah sai abin da Allah ya nufi ba abin da zai zama a mulkin Allah sai abin da Allah yake yi nufi ko akwai abin da zai kasance ba abin da Allah ya shirya ba babu sufa yake kullum mu Allah yake gwada mana kullum wa ma arada shay'an kuma duk wanda ya nufin wani abu wanda lam yuridu Allah wanda Allah bai nufin wannan abun ba to sakada sakada min ainillahi to dai fada idan Allah wato zai fada ikon Allah zai ji kunya duk wanda ya tuje wani abu wanda Allah ba ba haka Allah ya shirya ba kuma a kome kome yanda kai kai ka nufi abin da Allah ya shirya in ka nema Allah bai baka ka nema abu Allah bai baka ba to ka sani haka Allah ya shirya Allah zai baka abin da ya fi wannan shi Allah karimu ne matukan Allah ya jarabe ka da son wani abu ka ta addu'a ka to wallahi in ka ga Allah bai baka ba ko Allah zai baka abin da ya fi wannan ne وما أراد شيئا وعلم كثني أني أوسي كريمنا مكوسيتي وأوسي نفسي إنا وسيتي مكينا بتقوى الله بطوران الله دو وسيكا جبرا يا مغانا شوها إنا وسيتي مكينا إنا مكوسيتي بطوران الله وقاعد تفين إريكا با تفين إنا واسابا السر والعلانية أبوه سرري kada ka zama mai tsoron Allah idan mutane amma ba mutane kuma ka zamo a ka zamo wanda Allah yake sufanta cewa Allah ne ya kashauna rabbahum bil ghaibi ko وهم من الساعة هم يشركون كو على عبد الرحمن الكذبوا دي كتشتم وند سكي قران الله أبوه وند سوني ما سكي قران الله وموالاة آل الله كذبوا ني بنت لما رمتانا الله بالمحبة لسوية كذبوا متانا الله كجي انشيس لسوية والمجالسة ده زما تاردس والمساهبة ده كما أبوتا كدنجا أبو كنتكا ده متانا الله Allah an tusibaka minhu na fatar ilahiyya wataƙila akwai nafha na Allah sai ka same ka tafiya da zama da su ka san shi yasa aka so in aka yi bako kamar yadda shi a gaban da ya faɗa mana cewa musamman an yi bako ka zo ka zauna tare da su da numfashi na halin layi numfashi na halin layi yana tasiri aini wala ta da'a tarkabar ma laisa laka abin da ya zamo naka karka duka bari wala ta da'u ligayin ka karka bar shi wani ka abin ma'ana nan shi yana nufin abin da kake da daman kai na bin Allah kai da ya fi cancanta kai wannan abin ya kamata ka shigo ayi wannan aikin da kai to kada ka yi wani ya zo yayi aikin ka sai ka koma baya kuma wannan har a cikin aikin duniya sana'an ku ki rike yadda ya kamata kar ka bari Allah baka dama kana da makostoma kana ka tawasa har wasu zo su wuce ka قال الله تعالى الله تعالى يكي ولا تقف ما ليس لك به علم kar ka tsaya kan abin da baka da ilimi duk abin da baka da ilimi a kai kar ka yi magana a kai man arada izzatar daraini duk wanda yake son daukakan duniya da lahira to fa innal izzata lillahi jami'a daukaka na Allah ne gabaki daya duka daukaka na Allah ne subhanahu wataala wa mahabbatin lahi soyayyan Allah kuma tu'urafu ana sani ne bi mahabbati alihi da san ma'abutan Allah duk wanda yake na san Allah to daga yana san mutanen Allah yana san mutun kirki وهم العارفون بالله سنة مثنى الله مثنى الله نا حقيقة با مثنى الله wanda kowa dai ce ya san Allah ka san shi sanin Allah hawan hawa ne kowa dai ce ya san Allah kowa dai ce ya san Allah yaro babba mawukaci ba irin wannan sanin Allah na amawa ba a sanin Allah irin na baɗi wajaruka haza yace makocinka wannan kuma Alhaji Muhammad Zainab wanda ake kira shi Muhammad Zainab shi yace arifun billahi ta'ala masanin Allah ne shi shi Muhammad Zainab wan shi Ibrahim babban malami ne na zo na azo a fada wan shi ne amma ya sallama wa shi ya sallama wa shi kuma ya dawo duk wasu dindimu da shi ake yace a arifin billahi ta'ala shi yake masanin Allah ne wala arifin min amsali arifin shi wa shi yake ban san wani masanin Allah a zamanin a kusa da kai kamansa ba shi shi Muhammad Zainab in ka bana ce masana Allah fa su baye ainihin masana Allah wanda su da abun bakin ciki da farin ciki duk ɗaya ne da bi Allah ne kaddara ko ba haka bane al-imani bil qadri khairihi wa sharri kowa dai ga maka wannan amma fa mai tsayuwa akai fa sai mazaji ko kuma wulillahi shi ka zama tare da shi dan Allah wa billahi dan Allah billahi cikin Allah kuma ka zamo da shi ka zamo tare da shi saboda Allah dan Allah cikin Allah tanfa uminu shi yake da ka amfana da shi wa tantafi uminku silami zatuka yace kuma almajiranka za su amfana gare ka matukan ka zauna da shi Muhammad Zainab da ka fa'idanci da shi kuma almajiranka kai ma za su samu fa'idanci da shi wala yadruka shay'un babu abin da zai cutar da kai la fi dunya wala fi lahira duniya da lahira da ka shiga cikin lamanin mu kamar yadda shehu ya faɗa shi ma fa inni al-yawma shehu ni a yau la uhibbu shay'an shehu ni ba na son komai ba wani abu ne da kaga nake so in ba manzo Allah ban ba Allah yace wallahu alama ta taqulu wakil yace wallahu Allah wakilin shine abin dogaro alama na qulu akan abin da muke faɗa ko akan abin da kake faɗa wassalamu ya ummukum shehu yace gaisuwa na ya game ku gaba daya wa akhussu سني سني والدي وأقص سني والدي شو شيء إما كيبنتي واتو تقرم ما هيتنا الحاج شين الحاج عبد الله ونمالني شين أقول yace ina keɓance shi a cikin gaisuwan wa kuku da shi da ɗan uwansa ina keɓance cikin wannan wasiƙa da nake ma'ana gaisuwansu ta musamman ne bayan na gaba ɗaya cewa yace wa kataba Ibrahim bin Hajj Abdullahi Tijani yace wanda ya rubuta wannan shine Ashe Ibrahim dan sa Abdullahi Tijani wanda yake ba Tijani fi ani a shekara ta hijira 1349 to shekaran ta kamar yadda ranar muka faɗa shekarun wancan wasiƙan kenan idan ka ka dauki yanzu muna shekara 40 ko ai hijira muna nawa da arba'in da uku ko shi ne muke ce idan ka cire in ka cire uku kenan da ka cire a cikin casa'in ɗin nan ko haka ne lissafin da ɗari uku hijira dubu ɗaya ɗari uku da arba'in ɗaya da tara yawwa yanzu kuma muna hijira da ɗari hudu ko yawwa yau kenan a casa'in zai zama da shida da shida ko kamar yadda ranar muka buga lissafi in ka cire ɗari hudu ne yanzu da muke cikin ɗari hudu ta arba'in da uku ko sai ka ciro uku a cikin arba'in ne ake ai sai ka ciro tara kai a haka ne shi da aka ciro a karan kai so 94 kenan to wasiƙan kenan irin na ranar da muka buga to Allah ya sa mu shiga da imani to sai wasiƙa ta biyu da za mu fara karanta ta sai a karatu na gaba kuma sai mu mu karasa ta wasiƙa ta biyar ar-risalatu al-khamisa min al-wasaya wasiƙa wasiƙa ta biyar daga cikin wasiyoyi shehu shi ma nan yace bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin amma ba'd bayan ya kira ya kira Allah yake bayan haka fa ila ikwanina zuwa ga ƴan uwanmu maza wa akawatina da ƴan uwanmu mata wa hababina da masoyanmu maza wa asiya'ina da ainihin takacin masoyanmu ahal madinatu fas mutanen fas kenan can kasan shehu tijjani jaru muhibbin alwani yace gidan masoyanmu masu zurfi cikin soyayyanmu ko muridu sadiq gidan kuma muridu na gaskiya al'arifu wanda yake masanin Allah alfani fi mahabbatillahi wa rasulihi wanda ya kare cikin soyayyan Allah da manzon Allah wa shehi ya kare cikin soyayyan shehu tijani wa sirrihi kuma sirrin shehu tijani radiyallahu ta'ala al muqaddamu fi dariqati tijaniyya wanda shine muqaddami ne cikin dariqan tijaniyya zatul asrar rabbaniyya ma'abucin sirrori wanda wannan wannan dariqa ma'abucin sirrori ne na Allah bi iznil khasi wanda yake da izini sai bantaccen izini min ahlihi daga ma'abuta dariƙa wa fi zalika falyatanafasu mutanafisun a cikin wannan ne shi yake irin sirri da shi wannan bawan Allah ya taro shi yake irin sa ake son masu tsere sun tsere ayi tsere akwai ko irin hali na wannan bawan Allah as-sayyidul kamil wanda yake shugaba ne cikakke alhaji salim wanda ake kira alhaji salim assalamu alaikum shi yake aminci ya tabbata gare ka wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahaman Allah da kuma albarkacinsa madadin maulana tijani daga kuma madadin maulan mushau tijani radiyallahu ta'ala anhu to anan zaka ji shewa ya ce masa muqaddim duk wani shewa da rika muqaddimi duk wani shewa a magana ma aka da surawa ma akan ce shehu ɗaya a ɗarika shine shehu tijani sai dai halifofi ma na iya kiransa shehu ne amma a hakika to shi ne kai an aka ƙara gaba makan ce shehu tijjani shi ne muƙaddami a ɗarikan ainihin ne ɗarikan annan muhammadu wanda aka gana ce ɗarikatul muhammadiyya ne ɗarika ce ta annan muhammadu haka shehu tijjani ya biya haka annan muhammadu ya biya mu shehu tijjani ce ka biye ka raba wannan ɗarika ta wace ya sa shehu tijjani ce kana zama muridi na ni kuma dan tura ka gun shehu tijjani rajiyar a duk dan tura ka gun annan muhammadu da alaka muna da girma a gurin Allah Allah ya samu mutum muna kan wannan hanyar wa ba da tararru ilallahi ta'ala biduwai shi yace bayan kankan da kai zuwa ga Allah da addu'a li addu'an nayi makaina walakum kuma na muku an yi fi kana lima yuhibbu wa yardau Allah ya datar da mu da abin da yake so ya kuma yarda da shi wa yarzuqana Allah ya azurta mu wa iyyakum duku afiyatad darain Allah ya azurta mu lafiyan gidaddaji guda biyu shine duniya da lahira Allah ya jarabe mu da cuta wanda zaka hana mu bin Allah wa sa'adatar dare ne kuma Allah ya azurta mu da arzikin gidajen nan guda biyu duniya da lahira Allah ya ba mu arziki ne yawa mai albarka wanda da mu yi hidima addini da shi mu gina masallatai mu gina makarantu mu gina gidajen baki wa usiku kaga maganan ko ina usku usiku wa usi nafsi ina wasiki makaina bi taqwallahi da tsoron Allah fi sirri wal jahi a zahiri da baɗi kaji maganan fa malar drama ba fa maganin wasa ake ba fa dari kan yasa su ainihin malaman wanda suka rike dari kan da gaskiya wallahi ka gan sai ka tuna Allah da da ba wuri wasa bane Allah kawai aka rike da soyayyar manzon Allah da kuma bautawa Allah sai dai da rana duk abin da ba Allah kuma ba shi gidansa duk abin da duniya ne ba shi yin yasa an ka gan sai ka tuna Allah kamar yadda hadisi yace khairukum man zakkarakum man zakkarakum billahi ta'ala ru'yatuhu mafificin ku wanda ya tunatar da ku Allah ganinsa wa wa intisal al-amr tsoron Allah ko shine misaltuwa da abinda Allah ya umarni wacce na bin nayi da abu da nisanta abinda Allah ya hana fi zahiri wal batin a zahiri da batin kaji magana kullun ya faɗa zahiri da batin adi Allah wa adi rasulul ul amr minku ku ba Allah ku manzan Allah ku ma abuta al'amari cikin ku shine malamai da kuma shugabanni wa akadil ma'murati as-salawatil khams mafi karfi mafi girman abubuwan da Allah ya umarni shine salloli biyar kaga ranar ma haka shehu ya kawo wannan magana ka duk wanda ya ganshi na shiriri tan sallah ba dan ne riga ba yadda dariƙa ta yi daban yadda ya daban kai da ake ce maka tsoron Allah zahiri da baɗini yanzu da kai zuwa kana faɗan wasu maganganu kuma ka rasa abinda ba za ka iya gaya ma ɗan sandan garin ku ba kuma kake gaya Allah kuma ka ce wai ka san Allah la ba ka san Allah ba kuma duk wanda ya riƙe irin wannan yake ga yayi Allah ya kunya tashi wallahi sai ina da rabo ya je ya dawo to alhamdulillah amma bai da rabo kuma bare da ba amma kuma kullun a kaskanta yake fil jama'ati ka ji sallan ma a cikin jama'a bi daratul ma'iyya da kuma tsarki na ruwa kamar da ranar shehu yayi faɗa cewa be yadda ka zo ka dinga tsarki wata ce kana da uzuri wai ka dinga wai ke mama ba dan a gwada maka bin Allah kamar yadda yanzu muke cikin sanyi inda hadisi annabi ya ce yin alulama da ruwan sanyi kafaran zunubi shine wa izbajil wudu'i bil makari da yin cikakkiyar alola lokacin kuma da ake kin taba ruwa da duk kafaran zunubi to ba kawai ka zo da ka yi ruwa alola da ruwan sanyi kawai ka je ka kama sai mama sai wace ina bi daratul ma iya karfi na ruwa da jeli mazuri ga wanda bai da uzuri kuma a wancan ma sai wace mai uzuri ba uzuri ba ta dawama ba a ce kullum kana ciye ta al'uzurtu al'addaduratu la tadumu lalura ba ta dawama dama lalura kan zo dan lokaci guda ne wa alaikum bi tamira awqatikum bi zikrillahi azza wa jalla kaji fa tafiya na wore ku da raye ku tayyan ku da yawan zikirin Allah ta ga mu kullun a cikin talbiyi wanda wanda gani ce maka wai ba ka rike talbi ba Allah ƙarya ne mutukan talbi na ninka da kai tasbi mu ba wanda muke rike talbi kuma daga zaran ka je da ka manta amma ainihin kumman wanda suka tafi cikin Allah amma wanda ce irin wancan magana wani ma da talbi ma ba yi ma ba yi ma rike talbi wanda ya ce wa kaza kaza kaza to alhamdulillah ba alfari mu ma da muke rike talbi kana ajiyewa da ka manta wani sa'in ma tana hannunka an hire dan yawa sai gaba ka tuna tabiya da shi dan maƙini bare barka ka tayi ba amma matukan yasa suke kiran talbun da almuzakkiratu billah wanda kake tunatar da mutum Allah to shi wuce na wuri ku da yawaita rayewa ka tayyin ku da zikirin Allah wa alaikum kuma bi iktinani majalis zikiri kuma na hore ku da riba ce wajen zikiri shine wajen wazifa ko wajen zikiri juma'a matukan kana yadda kake akwai jama'a to karke da kamar yadda wancan wasiƙan ma shi yake rana ɗaya in aka yi wazifa ba a cikin jama'a ba da uzuri na shari'a ba yace baka tare da mu anan wannan wasiƙan ma faɗa ka da da duk wani tebe wanda ya kai ka je ka shiga halwa su ne wala ba ta kai wannan zikirin ba ba ta kai wannan surorin da ake a wazifan ba sai dai inda da uzuri na shari'a ya na wure ku da riba ta wajen zikiri lafiya ma za dara hal kabir za dara haka biru musamman ma aka yi bako shine babba yazo to ku zo wajen ku da numfashin bayin Allah su sun ba Allah sun yi salatin manzon Allah numfashin su ma tasiri take kuma inda zaka gana ka ka duba kazamin mutum in kazanta ta masewa in yana magana wari zaka dinga ji ko ba ka bane to haka na Allah yi ba Allah ya ba Allah zikiri ya kama shi in yana numfashi duk wanda ya shika wallahi ta masa tasiri sai ta ƙara maka yi masu bin Allah. Fahun ƙaumin layas ƙadin jalisu, layas ƙadin jalisu, duk wasu irin mutane ne masu zikiri manyan bayan Allah, duk wanda ya zauna su bare zama matsiyaci ba. Ƙala ta'ala, Allah ta'ala ya ce, uzkurla zikiran kasira, ku ta zikiran Allah zikiri ne yau, ku da aka shi ne shaushi mu yawanta, kuma annabi ya ce, ni zikirin Allah, da wanda ba yi kamar mushe ne da mace ai da da mai rai. Gidan da ake zikirin Allah ma da gidan da ba yi yake kamar rushasshiyar gida ne da gidan da ka zamo da AC da air condition da TV da menene duk ta halatu dai wa ana namin lakum sai ce ni na muku lamuni an tablugu haddal iftari ku kai matsayin da ake kira matsayin yawan zikirin Allah haddal iftari ka zan mutum ya samu matsayin haddal iftari kuma shikenan sa'adatu darin an samu arzikin duniya da lahira an samu da shi yake na lamunce muku matukan kuna yawan zama zikirin Allah za ku je wannan mukami ne wanda waliyai sai sun ta shiga halwa dan su kai ta to shi yake ya lamunce mana amma ban mun bi wannan sharuɗa yace walau kana in kullu wahidin minkum la ta'alfi lisani to barka gidan ka san matsayin haddal isadi yace da da a ce ɗaya daga cikin ku yana da hacce dubu ɗari ya ta alfi lisanin yana da hacce dubu ɗari a cikin bakinsa yaskur biya sirran wajara a ɓoye da sarari yana zikirin Allah da ita lailan wani haran dare da rana la yablugu haddal kasarati bi kai matsayin haddin iksari ba inda Allah ta'ala a gurin Allah ta'ala min ba da ahara an yi jawuza ballantana kuma a ce ya wuce ka a ce a bakinka kana da hacci dubu ɗari mi'ati za ta alfi dubu ɗari hatta a bakinka kaga kowane in ka ce la ilaha illallah eh fa dubu ɗari ne in ka faɗi biyu dubu ɗari biyu yawwa an ka dubu ɗari miliyan to ina da hada da mai hace ɗaya ina da hada shi da mai hace dubu ɗaya ma kai mai hace dubu goma dubu ɗari ba to wannan ma bai kai haddin iskar ba amma shi ya ce zai lamunce ya lamunce mana wannan matsayi in dai mun kiyaye wannan abubuwa da yake faɗa yace wa wurida ya zo hadisi ya zo inna dunya mal'unatu wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi azza wa jalla wa ahlu duniya la'ananniya ne hadisin qudsi laka Allah ya faɗa abin da ke cikin ta ma la'ananni ne yace sai zikirin Allah da masu zikirin Allah sai zikirin Allah ya samu mutum da zama cikin masu zikirin Allah bai halaka an gane in dai baka zama cikin masu zikirin Allah ba to ka halaka to duniya duk abin da ke cikin ta lanan miya ne wala taltafitu ila kalami ada iddin sai wace kar ku duk ku juya zuwa ga makiya addini alhariji na ne zikir masu ya dan zikiri duk da yanzu kana ganin an dawa na ce ga zikirin safe hailala ɗari ga zikirin yamma ya zo cikin hadisi ai mu mun jima da wuce wajen wallahi dama a ɓata nanunku ne bayan an gama shiga an kunu kuma a dada ku kuma wanda aka dada kai kai din bai kai wancan ba kuma ba za ka iya dawoma kana yi ba shi yasa aka ce ka karɓa ni kai alƙawari wa Allah shi yace a fahimma duruduna yace su wayannan Allah ya kore su ne wal iyad billahi ta'ala yace muna neman tsari da Allah yace ku rabu da dukar ku ce Allah ya riga ya kore su a sai akan zikirin Allah ba bal yajibu ala kulli aqilin ya wajaba ga duk wani mai hankali lahu gare shi safaqatan bi nafsi ya kamata jin mai hankali ya ji tausayin kansa audini ko ji tausayin addinin sa an ya firra minu ya gudumo innan masu yakan zikirin Allah firarahu min al-asli min al'asib irin gudun da zai mazaki yanzu a ce ga zaki a gabanka ka san garin gudu har ka fada kwalbati ko abun tsoro ma da bai kai zaki ba garin gudu mutum kaga ya fadi to yawa ko daga sojoji ballanta na zaki lalle soja shi ya kama ka ba kake kade ba zai fitar da kai amma zaki fa ai ba magana ko rauni ya maka karshe mutuwa da kai ga dafin da ke jikin haƙwaransa ko faratin da ke jikin da ke jikin faratinsa da shauki inda zaka gudu irin gudun da zaka yi mazaki to ka gudu ma masu zakin bayan Allah karka yadda ka saurare su wa alaikum yace faman da hul haqu duk wanda Allah ya kore shi to fala fa'ida ta fil qurbi minhu babu fa'ida babu amfani ka je kusa da shi bal fadarruhu yace bari fadarruhu cutansa a karabu min nafsihi ya fi ma amfanin cutarwa gare shi ya fi amfanin shi wa alaikum bi da'ati muqaddimikum na hore ku da ku bi muqaddamanku mahama amarakum bil ma'ruf diyan da suka umurce ku da aiki mai kyau aw na hakun al munkari lillahi billahi ko suka hana ku ta bin Allah ai suka hana ku saba wa Allah ku yi hakan dan Allah kuma saboda Allah wa kunu lillahi ku zamo na Allah yakunu Allahu lakum Allah da ya zama muku wa kunu fillahi ku zamo cikin Allah wa yakunu Allahu fikum Allah da ya zama cikin ku kazalika amana ne yace wannan amana ne guda biyu min kulli fasadi da dukkan wani wani barna fallahu jalla wa ala Allah mai girma da daukaka munazzihun anil fasadi babun tsarkakewa ga dukkan babun da yake na barna ta'ala an zalika uluwan kabiran Allah ya daukaka gabarin haka daukaka mai girma to anan da mu kwana tabiya da wannan wasiƙan tana da tsantsai idan Allah ya kai mu wani sati sai mu dora akai da mu tashi akan wurin wa man arada su'ala falyas'alillah duk wanda yake nufin ya roƙi wani abu to ya roƙi Allah to kaga wannan shi yake gara maka su masu gaba da bayin Allah ba su ma san me suke faɗa ba da za su dinga sauraron irin wannan abubuwan ko su ɗauki littafin su karanta don suna da rabo da yawa ya su ƙaryata kansu in ba su ƙaryata kansu ba kuma tunda aikin kuɗi suke yi to mai rabo dai a cikin su dai ɗan rage yin wani abu su da haka Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya ƙara mana san annabi Muhammadu Allah ya ƙara mana arziki duniya da lahira masu ɗaukan karatun mu suna yaɗawa to su ma su sani kamar su ne masu karatun tunda annabi ya ce addal alal khairi kafa'ili akwai sayyidi zaharuddin kuntuwa akwai sayyidi zakir umar wanda yake libya akwai sayyidi malam musa shi ma libya akwai sayyidi malam babangida abuja akwai sayyidi malam muhammadu mai yabo kano da kaɗan daga cikin wanda muka ambata kenan akwai sayyidi alhaji kasim kwadibuwa duk wa'innan da wanda ma ba mu kira ba mun kira ni ya batan ne Allah ya muku sama da abin da kuke zato na alkhairi وما الله يمنع الله يدافع منا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العزم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد جادد ما في علمك يا عادي يا وايدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين